بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka barkamu da safiya a wannan rana ta lahadi biyar ga watan rajab hijira ta 1446 daidai da biyar ga watan januwari 2025 daga wannan majalisi da ake wa lakabi da majalisu abubakar ko abubakar kenan zai zama ko ibn abi shaiba an ce abubakar ya zama hikaya kenan daga wannan anguwa ta wato northwest Uh, layout a nan birnin Kano inda muke karatu a cikin littafin aljami da akhlaqin rawi wa adabi sami wallafar al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi al-imam al-khatib al-baghdadi ya rasu a shekarar hijira ta 463 insha Allah wannan zai zama wato darasi na tara kenan a cikin jiran gi waɗannan darussa masu albarka insha Allah idan za a iya tunawa wato muna bibiyar wannan malami a inda yake mana magana akan wato methodology da ya kamata mutum ya bi wajen samun karatu mai nagarta yayi magana akan muhimmancin haddace alkur'ani mai girma a karo na farko da yake cewa kuma idan Allah ya baiwa mutum hadda alkur'ani to ya kiyayi kada ya shagaltu da wasu abubuwa ko da ma ilmomi ne waɗanda za su sa ya manta wannan hadda ta alkur'ani ko ya wofantar da tilawarsa ina jin za mu tashi inda yake cewa wa haka za rawahu abu dawud da sijistani ana abdulwahab haka ne ko? nan ne ko? wa amma hadithu zuhuri fa haddasanahu abu nu'aymin alhafizu imla'an qala akhbarana ahmad ibn ubaidillah ibn mahmud qala haddasana muhammad ibn ibrahim ibn ziyad qala haddasana muhammad ibn ribahin قال أخبرنا عبد المجيد ابن عبد العزيز عن ابن جريج عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس يتي عرضت علي عرضت علي النبي يتي عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من آية أو سورة أوتيها رجل ثم نسيها wannan ita ce riwayar da ya sake kawowa ta zuhuri wanda yana ta ambatan ikhtilafat ne da ke cikin wannan riwaya wanda ke nuna rauni da ke cikin riwayan itirabin da ke ciki bayan da ya kawo wacce riwaya da muka ji a baya ta wadda ya ambata din daga a ainihin dai anas din har ila yau sai kuma yanzu ya sake ambatan wata riwaya ta hanyar zuhuri wacce riwaya da yake magana ita ce riwaya abdul wahab ibn abdul hakim al-baghdadi al-warraq wanda yake rubuta daga dai shi Abdul Majid ibn Abdul Aziz to wannan kuma ita ce riwayar wato Muhammad ibn Rabah daga Abdul Majid ibn Abdul Aziz daga Ibn Jurayj daga Zuhri wanda ita din ma dai isnadi ne mu'al tunda kuma ga ma wancan malami Abu Nu'aymin malamin shi shi al-khatibu sanannen malamin mahitul auliya to malamin sa mai suna Ahmad ibn Ubaidillah ibn Mahmud wannan wani malami ne wanda aka yi zantuttuka a kansa a cewa babban malami ne na fiqhu makarancin alqur'ani daga cikin al-mukthiruna min ahli ar-ray Uh, to shi ke riwaya daga Muhammad ibn Ibrahim ibn Ziyad gare isnadin nan ba masu mu yawaita zance akan isnadojin sai ya sake cewa wa haka za rawahu Muhammad ibn Yazida al-Adamiyu an Abdul Majid har ila yau akhbarana al-Qadi Abu Umar al-Qasim ibn Ja'far ibn Abdul Wahid al-Hashimi qala akhbarana Abu Ali Muhammad ibn Ahmad ibn Amr al-Lu'lu'i al-lu'lu'i mai riwayar Abu Dawud da muka yi magana Abu Ali al-lu'lu'i gashi nan daga malamin nasa Abu Dawuda Sulaiman ibn al-Ash'as sahibu sunan as-Sijistani qala akhbarana Muhammad ibn al-Ala qala akhbarana ibn Idris an Yazid ibn Abi Ziyad an Isa ibn Fa'id an sa'ad ibn ubada qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma min imri'in yaqra'u alquran thumma yansahu babu mutumin da ya kanta alqurani sannan ya bari ya manta illa laqiyallaha ta'ala yawmal qiyamati ajzam sai ya gamu da manzon da Allah madaukakin sarki ranar alkiyama yana matsayin kuturu da kuturtattun yatsu kenan malam yace khalafa ibn idrisa shu'batu ibn al-hajjaj fi isnadi wannan isnadin al-imamu shu'ba ya saba ma wannan malami ibnu idris wajen riwayarsa ga riwayan ta gaba da yace akhbarana akhbaran qala akhbarana abu sa'id muhammad ibn musa ibn al-fadl as-sirafi قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب العصم قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة بن يزيد آه ابن أبي زياد آه ابن لقيط آه shi kuma ya ce au iyad ibn laqitin an rajulin an sa'ad ibn ubada an rasulullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce ma min rajulin ta'allama alquran thumma nasiyahu illa laqiya Allah yawmal qiyamati wa huwa ajzam to wannan shi ma isnadin da ya da'ifi ne duka wannan isnadin da ake kawo dukkanin su da'ifai ne magana da malamai suke akan hadisin duk ta inda aka juya za ka ga cewa hadisi ne mai rauni duk da yake ma'anarsa ma'ana ce abin lura kuma malamai suna tsoratarwa game da sakaci din game da ita hadda ya sake cewa wa haddasana abul hasan ali ibn ahmada ibn umara al-muqri shi kuma yace samitu ababakarin naqash wannan shi ma wani malami ne mai rauni abubakarin naqash shine muhammad ibn al-hasan ibn muhammad al-muqri da'ifun qala samitu idris ibn abdul karim al-haddad yaqulu samitu harun ibn ma'ruf yaqulu ra'aytu fil manami anna man athara al-hadith ala al-qur'ani udhiba yace nayi mafarki naga cewa wanda ya fifita koyan hadisi akan koyan alqur'ani to Allah yana azabtar da shi fa'asartul haditha alal Qur'an yace kuma na samu kaina nima ina fifita karatun hadisi akan Qur'ani fa zahaba basari fa zahaba basari sai kawai na samu cutar makanta wannan isnadin shi ma da'ifi ne saboda wannan matsalar da aka faɗa ta Abubakar Naqash to sai yace thumma thumma alladhi yatlul Qur'ana min al-ulum abinda ke bin bayan ilimin al-Qur'ani daga cikin ilmomi a hadisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan mutum ya koyi alkur'ani to sai kuma ya tasa koyan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba wa sunanihi da kuma sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yajibu ala nasi talabuha wajibi ne a gun mutane wato masu harkar ilimi su nemi ilimin hadisi id kanat ussa ash-shari'ati domin ita ma shishike ne a cikin shika-shikan shari'a us wato shine shine ɗayan asas ko usus wa qa'idatuha wa qa'idataha kuma ita ce ma wato dandamalin da ake duka dabdala a cikin shari'a duk wata harka ta sanin ilimin shari'a to farfajiyar da ake bi a koye ta ita ce farfajiyar ainihin wato hadisi Ƙur'ani uh, yana da dunkulallun maganganu da ƙa'idoji gamammu, yayin da shi kuma hadisi yake yin tafsili da bayani dalla-dalla game da waɗannan ƙa'idoji da yadda za a aikata su practically. Saboda haka da zaran mutum ya samu ilimin Alƙur'ani abu na gaba, to shi ne sai ya nemi ilimi na hadisi, saboda hadisi markazi ne, matattara ce, tsakiya ce a cikin farfajiyar harkar ilimin addini. Qala Allahu ta'ala, kuma atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu Allah ya ce duk abinda manzo ya zo muku da shi ku yi riko da shi abinda ya hana ku kuma ku bari wa kala ta'ala kuma Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda da yake da'a ga manzo to hakika Allah yake yi wa da'a wa kala kuma Allah ya ce wama yantiqu anil hawa kuma shi manzon baya magana da san ransa wato duk abinda ya faɗa saƙo ne daga Allah wahayi ne shari'a ce da Allah ya ce ya karantar to bayan da ya kawo wannan ka'ida sai kuma kamar yadda ya saba zai kawo mata maganganu cikin hadisai da maganganun malamai don goyon bayanta yace akhbarana al-hasan ibn al-husayn ibn al-abbas an-ni'ali قال حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي حدثنا موسى بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن عبيد يعني المحاربي حدثنا صالح بن موسى ولنا متانن غدا بيو موسى بن إسحاق القاضي da Salih ibn Musa da su ne wato ababen lura a nan domin shi Salih ibn Musa a talhi malamai irinsu ibn Ma'in irinsu Imam al-Bukhari irinsu Imam nasai duka sun sun yi magana akan rauninsa kamar yadda ibn Adiyin ya kawo a cikin littafinsa al-Kamilu ibn Adi yake cewa ammatu ma yarwihi la yutabi'uhu alaihi ahad daukacin abubuwan da yake ruwaitowa babu wanda yake goyon bayansa a kai to haka ma shi, shi ma malam alhassan ibn al-husayn al-abbasi ibn al-abbas al-ni'ali malamin shi khatibu shi ma malami ne da yake wato ba a karban riwayarsa in ya kadaita da ita almuhimmu dai shi ma wannan hadisi isnadin shi za'ifi ne kwarai duk da yake ma'anarsa ingantacciya ce kamar yadda zamu ji yace an Abdul Aziz ibn Rufai'in an Abi Salih maula ummi Habiba zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallama an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama inni qad khallaftu fikum shay'ain lan tadillu abadan ma akhastum bihima Nabi sallallahu alaihi wasallama yace na bar muku abubuwa guda biyu waɗanda matukar za ku yi riko da su ba za ku bata ba wa amiltum bima fihima matukar za ku yi aiki da abin da ke cikin su kitaballahi wa sunnati na ba muku littafin Allah alqur'ani da sunnata inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama walan yatafarraqa hatta yarida alayya alhauba ba za su taba rabuwa ba har sai sun riske ni a tafkina wannan ma'ana ce tabbatacciya a cikin hadisai ingantattu duk da shi wannan din a yadda yake haka yana da illa amma magana ce tabbatacciya sananniya a cikin hadisai ingantattu wanda suka zo a cikin littattafai mabambanta za ka samu wato riwayar waɗannan hadifai ko wannan ma'ana a cikin littattafai irin usulun itikadi a sunna na Allah laka'i a cikin asunan kubra na na baihaqi a cikin at-tamhid na ibnu abdulbar haka nan a cikin abin nan littafin hakim al-musadrak da wurare daban-daban an ruwaito maganganu masu irin wannan ma'anar sannan kuma kankatma muslim ya ruwaito a cikin hadisin jabir mai tsayi hadisin aikin hajji din nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato jabir ya ruwaito mana aikin hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tsayi wanda zaga Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin yayi littafi musamman hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallama kamar rawaha Jabir ibn Abdullah hadisi ne mai tsawo sosai a ciki a cikin huduba da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a ranar arafa ya faɗi magana irin wannan wanda zaka ga tana nan a cikin sayyid muslim din saboda haka wannan magana ta ayi riko da alqur'ani ayi riko da sunna cewa kuma ba za su rabu ba har sai sun gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar alkiyama to wannan magana ce wadda take babu wani iskali akan tabbacin ta magana ce tabbatacciya insha Allah domin tana cikin littattafai mu'tamadai Bukhari ma ya ruwaito ta ta wata hanya daban wadda take takaitacciya wallahu a'lam sai malam ya sake cewa wa bi hasabil mar'i an yashtagila fi hadha az-zamani bi sama'il sunani wa talab al-hadisi yace kuma ya ishi mutun a wannan zamani ya ishi mutun aikin alkhairi wannan a zamanin su khatibu kenan a karni na biyar yake cewa ya ishi mutun aikin alkhairi a wannan zamani ya shagaltu da sauraron hadisi da neman ilimin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu aikin alkhairin da ya kai wannan tun a zamanin su wato ya lura da irin lalacewar zamani tun a zamanin da suke rayuwa domin su sun fita kai tsaye su ne kaman a ce zamani na farko da ya fita daga zamanin nan masu falala daga alqurunu thalastul mufaddala saboda haka su ma a zamanin su sun ga abubuwa na ban mamaki sun ga fitintunu da rigingimu na siyasa na aƙida na zamantakewa waɗanda suke masu tada hankali kwarai musamman lura da kusancinsu da zamanna masu falala so da in ka ji yana irin wannan magana ka kai mamaki ya ce فقد أخبرنا محمد ابن الحسين بن الفضل القطان قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن دستوية الفارسي قال حدثنا يعقوب بن سفيان الفسوي كده وأخبرنا سيساك الأكوني إسناد وأخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن زنجوية ابن زنجوية من لتافن كتاب الأموال المعدل بأسفهانا قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد المقري القباب حدثنا علي بن جبلة ابن رستة قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس malamin su imam al-bukhari wanda su ne suka yi ma imam malik wankan gawa ma ya ce haddasani kathir ibn abdullah kathir ibn abdullah ibn amr ibn auf wannan kamar da malamai suke fada suka ce kamar da ibn hibana yake cewa rukunin min arkanil kazibi ya ce lahu an abihi an jaddihi nuskhatun mawdu'a yana da wata takadda wadda take ta ƙarya da ya anso daga baban shi da kakan shi wannan hadisin irin irin sani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala yace annabi ya ce inna ad-dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariba lalle wannan addini ya fara a matsayin wani abu na ban mamaki wani abu da ake jin labarin sa ana ana ganin sa wani bako kuma zai juya karshe ya koma irin haka fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu ba'di min sunnati Nabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce alherin Allah ga waɗanda za su dinga gyara abin da wasu suka lalata na daga sunnata a bayana. Wannan isnadi ne mai rauni kwarai, duk da yake hadisin yana da shawahidu sahihi ne fil jumla. Asalin hadisin yana cikin masunan Tirmizi da Mujamu Tabarani da Sharfu Ashabil Hadis na Limamul Khatibul Bagadadi da shi wannan khatibun namu da jami'u bayanil ilmi wa fadlihi da az-zuhd na al-baihaqi da wasu wurare waɗanda ba wannan ba kuma asalin hadisin ma yana cikin sahih muslim ba da wannan ƙarin ba asalin hadisi yana cikin sahih muslim hadisin inal islam bada'a ghariban wa sayudu ghariba fatuba lil ghuraba daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda wannan ya tabbata kuma abu ne da yake waki ana ganin sa yanayin yadda kullum ababen musulunci suke zama masu ban mamaki Allah ya samu dace ya sake cewa wa haddasana Muhammad ibn Ahmad ibn Yaquba qala haddasana Muhammad ibn Nu'aym ad-Dabbi qala akhbarani Muhammad ibn Yusuf ibn Rayhan qala haddasani abi qala samitu aba Abdullah Muhammad ibn Isma'il ya'ni al-Bukhari yaqul wannan isnadin akwai wata latifa a cikin sa duk da magana ce maƙo'iya ba marfu'iya ba ce amma idan muka lura watan shi malam muhammad ibn ahmad ibn yaqub wanda shine malamin khatibu a wannan sai ce daga muhammad ibn nu'aym ad-dabbi to wannan ya da gaskiya abin da ake ce ma tadlisul asma a kira sunan malami da abin da ba da shi ya shahara ba yanzu wannan malamin kowa ya san shi ana amma ba dole ka gane shi ba in ba ka san sabgab ba wannan hakim ne Abu Abdullahi al-Hakim ne Saburi domin asalin sunansa Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Hamdawaihi ibn Nu'aym Abdabbi to sai ya tsallake kawai ya ce Muhammad ibn Nu'aym ya kira shi da sunan kakan shi na can na wajen hudu ne kuma Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibnu hamdawiya ko hamdawaihi da ana iya karantawa ibnu nu'aym kaga nu'aymin kakan shi na biyar amma sai tsallake yace muhammad ibnu nu'aym abbabbi to wannan tadlisi ne na, na sunaye wasu malamai sukan yi haka dan uh, ba wai dan wata mummunan manufa ba dan su nuna kamar suna da suna da kwarewa wajen sanin uh, sunayen mazaje da yawansu al'abu abdullahi hakimu ne saburi ya rasu ɗari hudu ne da biyar Allah ya gafarta mai. To shi ne ke ruwaitowa daga Muhammad ibn Yusuf ibn Raihan daga babansa ya ce na ji Malam Abu Abdullahi al-Bukhari. Bukhari dai wannan namu na kowa. Allah ya ƙara masa rahama. To shi ne yake magana yana cewa afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunanin rasul mafi falala a cikin musulmai shine mutumin da zai raya wata sunna cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata sunna ta ibada ko ta mu'amala ko ta aqida wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar amma tsawon zamani yasa an manta ta ko ba a santa ba sai ka zo ka karantar da ita ka raya ta a aikace ka yi ma sunna hidima al'amarin musulmi ya haskaka rayuwarsu ta inganta addinin su ya gyaru to babu mai falala a cikin mutane kamar wannan ya ce kan umitat wanda da an riga an kashe ta sunnar fasbiru ya ahsa ya ashabus sunan sai bukhari ya ce ya kuma abuta sunna ya ku ahlus sunna ya ku masu karantar da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi hakuri ku dage ku sanya hakuri da dangana rahimakumullah ubangiji Allah ya ji kanku fa innakum aqallun nasi hakika ku ne mafi karanci a cikin mutane asalin masu riko da sunna sun yi karanci wannan tun a zamanin da shi Bukhari yake rayu kenan Bukhari kuma ya rasu 256 bayan hijira ma'ana a tsakiyar karni na uku to amma tun a lokacin yake wannan magana cewa ku yi hakuri ya ku ɗaliban ilimi masu karantar da hadisi masu koyar da shi masu aiki da shi da masu yada shi na san ku ne kaɗan a cikin mutane kuma kuna fuskantar ƙalubale mai yawa ƙalar shehu abubakar malam khatibu sai ta'aliki ya ce قول البخاري إن أصحاب السنن أقل الناس عنا به حفاظ الحديث الحفاظ للحديث da ya ce ma'abota hadisi su ne mafi karanci a cikin mutane yana nufin malamai gogaggun malamai irinsa alhufaza lil hadis irin shi irin su muslim irin su abu dawuda irin su dara kutani irin su shi khatibu din da ire-irensu wato gibda-gibdan malamai gaggan malamai masana yake nufi al'alimi na bituruƙihi wanda suka san hanyoyinsu suka san turuk na hadisi almumayyizi na sahihi min sakimi waɗanda suke iya tantance hadisi ingantacce da wanda ba ingantacce ba idan kana son ganin inda aka tara tarihohinsu sai ka koma tazkiratul hufaz ta zahabi wanda tarihin malamai ne kawai irin waɗannan kaɗai ko ka koma ƙanƙanin littafin shi wanda a ciki yayi magana akan wato wanda ake ake ansan magana su man tuqbalu riwa man yuqbalu qawluhu fi fil jarh wa ta'dil wannan su kuma wato waɗanda suke da tacewa akan a ce wani mutumin da za a karba hadisin sa ne ko wani ba za a karba ba yace al mumayyizina li sahihi min saqimi wa qad sadaqa rahimahullahu fi qawli malam khatibu yace bukhari da ya faɗi wannan magana gaskiya ya faɗa Allah ya gafarta masa li'annaka idza atabarta yace dan ka tsaya kai lura ka tsaya kai binciken kwakwaf ka dau izina lam tajid baladan min buldanil islami yakhlu min faqihin aw mutafaqqihin zaka ga babu wani birni cikin garuruwan musulmi tun a wancan zamanin khatib yana magana yanzu shi ma a zamanin shi a karni na biyar tsakanin shi da bukhari wajen shekara 200 bukhari ya faɗi maganar a karni na uku shi kuma yana rayuwa a karni na biyar to a lokacin ma yake cewa lalle abin da Bukhari ya faɗa gaskiya ne saboda zaka zagaya duk ruwan musulmi zaka ga cewa kowane gari akwai faqih malami masanin fiqh ko mutafaqqih malami mai koyan fiqh akan ilimin na gaba da shi misali yanzu malamin risala ibnu azizul qayrawani Allah ya gafarta masa faqihi ne amma kai da zaka zo ka karanta risala kai aiki da ita ko karanta da ita sunanka mutafaqqih na fata mun gane ba kai ne ka tsantsamo waɗannan ilmomi da waɗannan fahimtoci daga hadisai da ayoyi ba to kai da kake karantar da risala kake yi mata sharhi to sunan ka mutafaqqih shi kuma sunan shi faqih to duk garin da ka je na musulmi zaka tara akwai irin waɗannan yarji'u ahlul misrihi ilayhi wanda shine madogara ga ga mutanen garin su ana komawa gare shi wajen neman fatawa wajen neman ilimi da sauransu wa ya'uluna fi fatawihim alayhi wa yu'awwiluna afwan wa yu'awwiluna fi fatawihim alayhi suna da suna jingina da fatawarsa wa tajidul amsara zaka samu kuma garuruwa al-kathirata da yawa khaliyatan min sahibi hadithin sun wufanta daga masanin hadisi irin waɗancan da ake magana akwai malaman fikihu watakila ma guda ɗaya ko biyu ko uku ko wani malami da ya kware wajen nazarin fikihu amma za a duba garuruwa da yawa babu malamin da ya amsa sunan malamin hadisi a bisa irin wancan fassara ta cewa malamin hadisi wanda ya san hadisi ya san mazaje ya san meye mai inganci meye mara inganci tun a wancan lokacin sun yi karanci balantana kuma a yanzu arifin bihi wanda yake masani na gaskiya mujtahidin fihi wanda yake malami da zai iya dogara da kansa wajen magana ta ilimi a harkar hadisi wama zaka illa li su'ubati ilmi binda yasa haka saboda ilimin hadisi yana da wahala wa izzatihi kuma yana da karanci a cikin mutane wa qillati man yanjubu fihi da karancin wanda zai iya zama najib wato ya zama kwararre zakakuri min sami'ihi wa katabatihi daga cikin ɗaliban da suka saurari hadisi suka rubuta a littafansu wanda za su zama daga ƙarshe su zama gogaggun malamai to kaɗan ne kaɗan ɗin ma kaɗan ne farko yana da wahala sannan idan an fara koyansa ba kowa ke iya juriya ba da abu mai wahala mutane ba sa jurayinsa kaɗan ne suke yinsa sannan kuma a wancan zamun nan idan an yi ɗin bai daga cikin abin da ake samun duniya da shi idan mutum ya koyi fiƙi a wadancan zamun nan to ana sa ran Allah ya taimaka masa sai ga an jawo shi kusa a ba shi alƙalanci ko sa'i na zakka ko ya zama malamin da ke ba manyan gari fatawa ko a dinga kawo mashi wato ayyuka na irin su rabon gado da sauransu to duk waɗannan abubuwan suna sa yi kima a cikin mutane kuma suna kawo samu na nan duniya to sai zama na cewa watan an fi kwaɗaituwa da shi mutane sun fi kwaɗaituwa da ilimin fikihu saboda ya fi romo kamar da ka gani ne za a boko me yasa wasu kwasa-kwasai a makarantar boko suka fi wasu farin jini duk kwasan da ka jina da farin jini a makarantar boko a jami'a za ga farin jinin shi yana komawa ne zuwa ga cewa mutane suna ganin samun abin duniya ya fi garanti a yi wannan kwasan ba haka ba ne duk da za su dinga faɗa cewa suna son su taimaki al'umma ne musamman masu son su ce za su yi likita ko nas ko makamancin haka za su ce za su taimaki al'umma ne amma suna faɗa ne kawai su wasu san ba haka bane eh to haka yanzu duk zaka ga duk wani course likita injiniya computer science da sauransu duk ana ganin saboda akwai saurin a sama za su kafa education farin jini ko da da da zoology da da da da linguistics da Hausa da Arabic da English waɗannan da ana ganin inda kai su kawai da kai malamin makaranta malamin makaranta kuma ana ganin shi wani miskini ne so da ka duwanda ka ga yana yi kawai tsatsayi ne kawo shi to haka kalla ka gani yanzu me yasa iyaye suka jarabtu da cewa kowa sai dan shi hada alkurani saboda ana ganin wani abu ne na yayi ba wai abin da ke damuwarsu falalar da za a samu hajjar alkurani a wurin Allah ba ita ce damuwarsu amma bikin da za a yi da alfaharin da ake yi a cikin dangi mutum a ce ɗan shi ko ‘yasa ta ji alƙur'ani zai kira walima dangi a taro ana murna idan gajin cewa to alhamdulillah yanzu ya yi acibin wani abu a cikin haihuwar da ya yi duka ba a irki samin lahiran ba kuma gane saboda ya zama kamar wani abun duniya ne saboda kuma ana sa ran idan aka samu taufiki za a je musabaka kuma za a samu fa'ida wato ɗan adam haka Allah yi mu ba ina faɗa ne wajen in zargi wani ba ina faɗan waƙi in yadda muke ne duk abin da yake da saurin kawo samu za ga ɗan adam yana karkata zuwa gare shi yanzu kalli noma da can noma harka ce ta mutanen ƙauye harka ce ta wanda ba su da abin hannu ana ganin waye zai tsaya na wani bakan shi wahala yana noma sai dai ƙauyawa amma yanzu jiba da noma ya zama sana'a mai kawo kuɗi kusan yanzu kowa manomi ne maza da mata yanzu kowa yana da wata alaka da noma ko yayi ne zaka ji an ce za a koyi da noma za a yi kaza mutum yana neman ina zai samu shi ma dai yayi kawai saboda in yayin ba wai dan ya ci abinci ba dan dai ya sai ya samu kuɗi har masu ihtikari da ihtikari sana'a ce ta marasa imani kawai holding sai mutum ya kai maras imani da wanda ya iya ganganci sannan yake hodin abinci ya siya ya ɓoye ɗin nan amma yanzu kowa yana hojin kowa duk wata mata aure wata tana da wata miliyan biyu a mararta babanta ya mutu ya ba an bata an bata gado miliyan biyu ce na me ake ajewa yanzu yayi tsada wato kowa yanzu burin shi kawai tsada tsada ya ci ribarta rahimallahu ra'an sama idan tara ba wanda yake aiki da sai wanda Allah ya tsari ko mutane suna manta cewa idan idan abin ya tsada kai ma yadda ka siyar da tsada haka zaka siya abin da zaka siyar da tsada eh a ƙarshe abin da ka siyar da tsada din zai shige kuma dai a cikin abin da zaka siyar da tsada domin ita tsada ba ta shafi abinci kadai ta ki shafan sauran abubuwan da kake so ka yi da kuɗi in ka tara idan da da arha zaka biya kuɗin aikin haji miliyan biyu in ka siyar cikin arha to yanzu sai ka gama ajiyewa ya yi tsadan kuma za ka kwashe duka da ribar ka biya miliyan goma ka gani baka dai arzikin ba har yau Allah ya kyauta to abin da ya sa a lokacin baya ilimin hadisi yake da wannan wahalar shine saboda galibin wanda suka yi shi ma gwamnati ba ta yi ba ta yi da su sukan kasance wasu mutane ne masu murɗaɗɗen hali wasu mutane wanda ba a gane kansu wasu mutane wanda suke da izzatun nafs duk imam al-bukhari din nan su imam malik su sufyan sauri da sauransu zaka ga duka ba su cika shiri da gwamnatoci ba ko da ba sa faɗa da gwamnati amma gwamnati ba ta jin daɗin yadda suke abubuwan su saboda suna zama wasu wato independent kuma su ba a sa musu ra'ayi sai abin da ya zo a hadisi suke yi sannan kuma Uh, malaman fada ba sa iya karawa da su so da ka sai zama da cewa uh, duk wanda ya shiga wannan harkar to ya san fa ya zaba kan shi talauci Imam Bukhari da ake labari anan talaka ne na gani da fade duk da baban shi ya mutu ya bar mishi gado amma ya cinye gada a wajen neman ilimi akwai lokacin da bai da rigar da zai saka in ta yi datti sai ya buya ya je bayan gari ya wanke ya jira ta bushe sannan yake sakawa ya shigo mutane imamul bukhari da kake ji din nan imamu muslim shi ma haka mafi yawan su zaka ga cewa ba mutane ne masu wadata ba to zaka sai zama ilimin ga wahala gashi kuma an yi ba a samun komai sai mutane suka guje shi yace wa qad kana al-ilmu fi waqti al-bukhari ghaddan tariyan yace ilimin ma fa a zamanin bukharin ya kasance ghaddan danye ne tariyan danye shar wato yana cikin darajarsa da lafiyarsa da nagartarsa walirti samu bihi mahbuban shahiyan kuma shiga cikin harkar ilimin ma wato mahbuban abun so ne shahiyan abu ne mai ban sha'awa mai ban ƙaye wato babu ma wasu abubuwa da suke ƙara hana mutane koyan abu wadda wa'i ilaihi akbar kuma buƙatu zuwa ga ilimin suna da girma wa ragabatu fihi akthar kwaɗayin mutane zuwa ga ilimin tana da yawa duk da haka wa qala hadha alqawl alladhi hakainahu anhu amma kaji bukhari na fadin cewa an yi kadan kuma a yi hakuri a jure fa kaifa naqulu fi hadha zamani malam khatibu yace to mu a zamanin mu na su khatibu me zamu ce kenan ma adami talibi gashi ma babu daliban wa qillatir ragibi da karancin masu kwaɗayin abun وكأن الشاعر وصف قلة المتخصصين من أهل زماننا في قولي yace mawaƙin nan da yake cewa wa kad kunna na'udduhum qalila faqad saru aqalla min alqalili yace kamar da mu yake yace da muna kirga su da ƴan yatsu muna ganin malaman kadan ne yanzu kuma sun fi kadan din ma karanci malamin ya faɗi magana a wani zamani da ya shuɗe amma sai khatibu yake ganin abin ya fi dacewa da zamanin sa to shi kuma khatibu shi ma sai a ce to shi kuma me zai ce aka wannan zamanin bayan shekara dubu kuma Allah ya gafarta mai eh yanzu shi kuma me zai ce mu kuma a zamanin mu wanda mutane ba su karatun ilimin hadisin ba ma kun sa su a ce musu malaman hadisi suna so su shiga sabga gara su da wanda bai yi ba ba ruwan shi masu yin kuma sun yi karanci yanzu kuma ma ba a yi din kwata-kwata amma kuma ana so a ce ana yin kaga mu namu zamanin yaudara ne kenan Allah ka gafarta mana malam yace akhbarana abu abdullah muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn ahmad ibn abi tahir ad-daqqaq qala hadathana ahmad ibn usman al-aqdami qala hadathana ahmad ibn sa'id hadathana abu nu'aym wa al-fadl ibn dukayn kenan an akhbarana sharik an ash'atha an ibn sirina qala zai fara kawo mana asarai da suke nuna karancin wato mazowa ilimi din tun a baya yanzu zamanin ibn sirina zamanin tabi'ai ibn sirina yace adraktu bil kufati arba'ata alafi shabin yatlubuna al ilma na riski a zamanin da na rayu a kufa wato matashi mutum dubu hudu dukkaninsu suna neman ilimin hadisi wannan isnadin wannan wannan kissa yana da matsala saboda Sharif ibn Abdullahi An-Nakhai da kuma Ash'af ibn Siwar da Ifai ne amma ba wani matsala bane tunda labari ne dama kuma ya tabbata haka din hanyoyi mabambanta wa haddathana Abu Abdurrahman Isma'il ibn Ahmad ibn Abdullahi Al-Hiyari الدرير قال حدثنا زاهر بن أحمد السرخ السرخسي هو السرخسي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن المسيب حدثنا عبد الله ابن خبيك حدثنا موسى بن طريف عن شعيب بن حرب قال كنا نطلب الحديث أربعة آلاف وما أنجب منا إلا أربعة yace mun kasance mu wajen dubu hudu ne dalibai masu neman ilimin hadisi amma daga cikin mu bai fi mutum hudu ba wanda suka zama wato malamai na gaske suka zama nujaba sauran dukan zamani yau da kullum wasu su gudu wasu su mutu wasu su dena wasu kuma su kasa haka dai haka dai har da kira aka tace waɗansu ƙwaya kaɗan wa akhbarana abul hasani ahmad ibn muhammad ibn al-hasan ibn sulaiman as-saliti bin sabur a garin su hakim kenan qala da sana abul abbas muhammad ibn yaqub al-asam wannan babban malami ne sananne bin abul abbas al-asam qala samitu yahya ibn abi talib yaqulu samitu aba dawud at-tayalisi budawud at-tayalisi mai musnad yaqulu yana cewa kuntu yawman yana cikin manyan daliban makarantar shu'ba yace kuntu yawman wata rana na kasance bi babi shu'bata a kofar gidan malamin mu shu'batu ibn al-hajjaj al-ataki al-basri wa kana al-masjidu mala'an masallacin da ake karatun ya cika maƙil tunda shu'ba mashahurin malami ne kala fakar da shu'ubatu sai shu'uba ya fito fattaka alayya sai ki shingida a jikina ya dan dogara da ni wa kala ya ce ya Sulaiman kai malam Sulaiman tara haula'i kullahum yakhrujuna muhaddithina yanzu kana ganin yawan waɗannan duka za su zama malaman hadisi qultu la ce ina algata wala ai ba zai yi ba kala sadaqata ce kai gaskiya wala khamsatun kana ganin a cikin cikin masallacin nan ko biyar a samu qultu khamsatun ci algaba ta wala biyar kawai qala na'am yace kwarai kuwa yaktubu ahaduhum fi sigari yace yanzu suna matasa za su ta rubuta hadisi summa idza kabira tarakahu ya girma kawai sai ya bari wa yaktubu ahaduhum fi sigari wani kuma yana ɗalibi yana yaro yana ta rubutawa kuma idan kabira idan ya girma ya shtagilu bil fasadi sai ya shiga wata barna qala faj'ala yuraddidu alayya yace haka shi uba ya ta maimaita wannan magana qala abu daud abu daud da yace yace summa nazartu ba'd yace bayan tsawon shekaru kuma sai na lura fama kharaja minhum khamsatun yadda malam din nan ya faɗa ba a fidda mutum biyar suka zama malamai a cikin wannan tawagan ba wannan yana cikin sunnan Allah yana cikin abin da ke sa kuma ilimi ma ke yin daraja dan inda ya zama abin da kowa zai iya to bai da wata daraja kuma yes ah za ga a buɗe makarantar hadda kowa ya zo ko makarantar dare duk inda aka ce azumi ya gitta kafin a dawo hutu shikenan ta mutu wani kuma ya mayi karatun kamar yadda malamin ya faɗa da shikenan in ya girma kawai sai ya kama noma ko kiwo ko ya shiga aikin soja ko ya shiga custom ko kuma daga tafiya university shikenan an kwace shi da ustazi ne ma sai ka gaba ɗaya rikici sai bai fara faɗa ma da ustazai shi dama duk zafin kai ne kawai dame su sai wata na kaji yana cewa da fa mun wa ɗalibai ne ba da ni ma fa na yi haddan nan sai in wani dan ajin su ya zama babban malami suka ji cewa ai ajin mu ne da su malam Jafar Mahmud Adam ai tare muka SAS to kai kana ina tunda Tamar Albani ce kana can kana yawan banza eh wani ka ce waye she waye she waye she karatu waye she malam Albani ya karatu ce tana kana can kana yawan banza kanka ga waye sun kunta su anguwa ɗaya ko gari ɗaya kai kana ta ɓata lokacinka kai ne kallon ƙwallo kai ne zuwa gun budurwa kai ne cin kasuwar ƙauye duk kana ta shiga ka fita shi kuma lokaci bai jiran kowa a lokacin nan shi kuma wancan yana zaune a ta yana ta niƙan abin da zai niƙa sai ran da Allah ya ɗaga shi ya zama malamin ka dinga cewa tare fa muka taso a nan fa yake yaushe yaushe ya zo garin nan ma mu yan birni muna da irin wannan kurakuran sosai hatta akan sana'o'i da ilimi din duka da na bokon da na muhammadiyar da kuma sana'o'i gaba daya musamman matasanmu da za a zo a yi ta zaman fira ana ta ɓata lokaci shekarun da ya kamata amfani da su wajen tahsil shekarun productive ɗin da za ka gina kanka daga sanda kake teenager ɗan shekara sha kaza zuwa talatin ko da biyar to duk za ga mutum ya ɓata su a wani abu mara muhimmanci a kallon ƙwallo kallon kokuwa karance-karance littafan hausa zuwa tarurruka na ƙungiyoyi kungiyar cigaban anguwa kaza kungiyar all boys din kaza ya bata su a fira da yan mata bai auri wance ba wance ta yaudare shi ya yaudare wance ya raka wani ɗauka amarya zuwa biki gari gari duk ya bata wannan shekarun a wannan sabga duk ya bata su kuma su ne shekarun ƙarfin jiki da ƙarfin ƙwaƙwalwa da ƙarfin tunani da kuma irin ganganci ma na matasa da kuma zaka yi sai bayan wannan shekarun ya fara hankali ya fara zuwa mai shekara arba'in ta doso shi sai ga yana yana tunanin kuma to yanzu ya kenan kallala ma ya kadima amara a yayin da kuma wancan abokin naku kwaya daya da kuke cikin anguwa shi kuma yayi amfani da wannan shekarun yayi wani abin arziki ko a boko ko a sana'a ko a ilimin muhammadiya a dai lokacin shi kuma zai fara ganin wannan najabar tare da shi sannan za su fara tasowa da wannan zancen cewa yaushe ya karatu ba wani bane ya aka yi muna nan ya zama haka a ina ya samu kuɗi karkajuwa da ne yanzu ya zama dakta wai wai yaushe ya phd don yana ganin goyi anguwa ɗaya kuke ko kuma dukan kwayan talakawa ne to duk muna cutar da kanmu akan wannan abubuwan ya kamata mu san muhimmancin shekarun ƙuruciya al'imamu ibn jauzi mai littafin shi na da ya rarraba shekaru ɗin can mai sunan shi mawasimul umur yi magana akan wannan wannan kabiyar cewa mutane da yawa suna yin asaran asalin shekarun da ya kamata su ci moriyarsu su ne shekarun ƙuruciya ɗin nan gashi kuma har a lahira sai an yi tambaya ta musamman akan shekarun wa an shababihi fi ma'afnahu za a yi magana akan anul umur gaba ɗaya sannan a ware tambaya kuma specifically akan ƙuruciya me yasa ka ga yanzu sai ka ga 'yan mata sun fi iya haddin ƙurani ma fiye da samari saboda su ba su samun wannan damar shashancin ana killace su iyayensu galibi suna hana su yawace yawace ana hana su yawan mu'amala da ƙawaye amma namiji sai a ga kawai a sake shi kawai kullum habitu min har jami'a ku tafi kawai sai a ce kai ku je ku yi wasa ku tafi waje maza ku dinga zama a gida da haka sai je ta shirme ya ɓata lokaci sai kuma shekaru sun zo sun tafi a zo a yi ta lalube-lalube so da gaske ne wannan abin da yake faɗa a ƙarancin samun waɗanda za su zama malamai a harkar ilimi a sunna ce ta rayuwa kuma a yanzu da mutane suke so su baddala wannan sunnan kaga shine abin ya rage daraja alimamu wani cikin magabata ba zai kira sunan shi zai ke cewa kana hadal ilmu azizan lamma kana rajulu ya akhuduhu anir rajul yace wannan ilimin ya kasance da daraja lokacin da mutum yake koya a gurin mutum sai ka je ka koya gaban malamai yace falan ma da khalafil kutubi yayin da aka shigar da shi cikin takaddu yace hana hana kimatu sai kimarsa ta lalace tunda aka zo zamanin kowa ya koya da kansa din nan ba tare da an koya a gaban malamai ba al'amarin da yana da ban tsoro sosai abinda ake so yanzu waɗannan maganganun kada su karya mana gwiwa wato su sa mu cikin wato yanayi na na challenge din cewa to bari mu dage mu yi abin da ya kamata mu dage mu yi abin da ya kamata don mu ci moriyar wato ƙuruciyarmu da shekarunmu na na matasa Allah ya sa mu dace bari sake cewa akhbarana Abdullahi ibn Yahya ibn Abdul Jabbar Sukkari qala hadathana Ismail ibn Muhammad ibn Safar qala hadathana Abbas ibn Abdullah At-Tarqufi qala sami'tu al-Firyabi alfiryabi babban malami ne cikin malaman su imamul bukhari Muhammad bin Abdullah al-Firyabi yaqulu qala li Sufyan ath-Thawri yawman wa qad ijtama'a an-nasu alayhi wa tarana Sufyan ath-Thawri yace muni yace ya Muhammad tara ha'ula'i ma aktharuhum ma aktharuhum yace jidda mutane suka taru da yawa thuluthun yamutuna a ciki ɗaya bisa uku duk za su rasu ne kafin shekarun da ya kamata su zama malamai wa thulusun yatrukuna hadha alladhi tasma'unahu ɗaya bisa uku kuma za su ji karatun amma za su yi watsi da shi za su bi duniya za su kama wasu harkoki daban wa min ath-thulusil akhir sauran ɗaya bisa ukun kuma ma aqalla ma aqalla ma yunjibu a cikin su za a samu wanda za su ci gaba da dagewa suna ta yi amma dai su ma ƴan kaɗan ne za su sami damar zama malamai din وحدثني أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيل قال أخبرنا علي بن عمر الدار قطني الإمام الدار قطني قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس يعني الدوري عباس بن محمد الدوري babban malami ne cikin ɗaliban al'imam Muhammad ibn Hanbal. Ƙala haddasana Aswadu ibn Amir Sharan an Isra'il, Isra'il bin Abi Saka Sabi'i kenan. Ƙala ya ce, Kasura man ya tulubul hadith fi zamanin A'amash. A zamanin A'amash yana malanta ɗaliban ilimi na hadisi sun yawa. Faƙila lahu ya aba Muhammad, ma tara, ma aksarahu. Aka ce, Allah shi gafarta malam me kake gani? menene abin da yasa suka yawa dinnan qala yace la tanzuru ila kasaratihim kar ku lura da yawan su kai ya dame ku sulusuhum yamutuna dai bisa uku din mutuwa za su wa sulusuhum yalhaquna bil a'mal sauran dai bisa uku kuma za su kama business ne kowa zai shiga wata harka sana'a kasuwanci noma kiwo aikin gwamnati aikin damara duk za su kowa zai kama wata sana'a wa sulusuhum min kulli mi'atin yafluhu wahid ɗaya bisa ukun da suka rage a cikin kowace ɗari to zaka samu mutum ɗaya zai zama malami wannan duka firasa ce da gogewa ta waɗannan malamai da kuma abin da suka gani a aikace su ɗin su ne irin wannan zare ɗin ɗaya-ɗaya cikin ɗari-ɗari ɗin tare suka yi karatu da ɗaruruwan mutane sai suka zama zare Allah ya zare su ya ba su wannan najabar suka zama ainihin wato malamai kuma wannan abu ne waƙi kwa zai iya buga misali a duk inda ka sani a duk irin mutanen da ka sani da duk malaman da ka san sun shahara ka duba ɗaliban da suka biyo bayansu yaya suka zama yawan ɗaliban da suka zauna a gaban malam abakar gumi allah ya gafarta mishi ko gaban malam samali idris ko gaban malam jafar mahmud adam ko gaban malam albani zaria ko gaban malam giro argungu ko duk wani malami da ka san yaro su allah ya gafarta musu gaba ɗaya sai ka ga daga baya malami ne ya tara ɗaruruwan ɗalibai amma guda nawa za a yi kirgawa da suka kama tafarkin ma da yake wato suka biyo sawun sai ka gaba sa fa kirga da yan yasu ba ana ta rerayewa ana ta rerayewa har akai ga haka yanzu majalisar nan sanda muka fara shi na ga ya faka yawa ko kaga yanzu yau darasi na nawa aiki kamar sati shida kenan yau amma ga ya fara rerayewa to ina tabbatar muku haka shekara ba za mu kai haka yawa ba wani zai mutu wani ya kama kasuwa wani ya ƙara aure wani ya bar gari haka za a yi ta yi ne to wannan sunna ce ta Allah kai da kai ta fatan Allah ya sa ka samu tawfiki a inda kake ita malantar ba dole bace shi sa tunda ba dole bace Allah bai tsara ta ta zama kowa sai yayi ta ba fardu kifaya ce amma dai abinda ake so mutum ya fahimci addini ya fahimci ilimi kuma ya aiki da shi idan ka samu wannan to fa bi hawa ni'mat idan Allah ya jarabce ka da wani hali sama da haka ya ɗaura maka malanta ko karantawa to sai ka kokari ka tsayo akan abin da yake shine abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu gama lafiya zamu juya kasar anan ko sallallahu wasallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasabi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi